أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي يومنا لتنين شاتكوس قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf a jiya mun tsaya akan aya ta arba'in da shida zuwa aya ta arba'in da bakwai a cikin suratul araf a shafi na ɗari da hamsin da shida a yau za mu tashi kan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ce wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا صرفت أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين wannan aya tana bayani ne akan ashabul a'raf da Allah ya faɗa wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum Allah ya ce wa idza surifat absaruhum kenan idan aka juyar da fuskokin su absaruhum yana komawa zamiri na akan alal a'raf rijal to da an ka ce rijalukin nan muka ce to ba zai yiwa ba a ce in dai waɗanda aikin su ne nagari da mummuna ya zamanto ɗaya ba zai yiwa ba a takaitar da shi akan mazaje duk da yake dai an kawo mazaje wa idza surifat absaruhum idan idan idan aka juyar da fuskokin su wannan ya nuna cewa fi'li na sarafa wato koda ya zamanto bai da shadda yana iya zamanto muta'addi kaga surifat absaruhum ana cewa sarafahu ya juyar da shi sarrafahu ya jujjuya shi kenan nan tad'if ko asrafahu ba wato sai dai ya zamanto littaqwiya misali in an ka ce zahaba ya tafi zahaba ya tafi yadda shi domin shi zahaba lazimi ne amma an ka ce sarrafa ya juyar da shi kenan an kawo sarrafa yana nuna an yawaita jujjuyar da abin domin shi sarrafa din shi kanshi yana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi malamai sun kace Allah ce subhanahu wa ta'ala wato sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun kaga sarafa Allahu qulubahum Allah ya juyar da zukatan su kenan shadda a wannan wurin ba ta'diya bace yana da kyau ku fahimci wannan wa idza surifat absaruhum idan aka juyar da fuskokin su su mutanen ashabul a'raf tilqa'a ashabin nar wajen da yan wuta suke kaga wannan ya nuna sai an juyar da fuskokin su mun faɗa cewa ɗan adam baya jin daɗin kallon abin da ran shi yake ɓaci shi yasa wajen ƴan aljanna ba sai an juyar da fuskokinsu ba amma wajen ƴan wuta sai an juyar da fuskokinsu wa yake juyar da fuskokinsu Allah ne subhanahu wa ta'ala tunda an kawo fi'ilin an idza surifat idan aka juyar wa zai juyar waɗansu sun tafi cewa mala'iku ne za su kama wato fuskokinsu su juyar da su da ƙarfi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala ba dole bane in ya tashin wani abu sai ya sa mala'iku wani lokacin kawai zai iya juyar da su da kansa da umarninsa an yi sabani duk inda ta kai ta kawo mala'iki ne ya aikata ba zai aikata ba sai da umarnin Allah ko ba haka ba la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun shin Allah ne ya ga dama juyar da fuskokin su kai tsaye inna Allah ala kulli shay'in qadir idan aka juyar da fuskokinsu tilqa a ashabin nar wajen da ‘yan wuta suke ƙalu za su ce, rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Allah kada ka sanya mu tare daga cikin wata mutane azzalumai la sunanta annahiya taj'al fi'ili mudari'i majzumi ne da la annahiya kada ka sanya mu to sai malamai suka ce shi hani yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban kadiba khurujun nahyi an muqtadahu aw wato an muqtadahu zahir kadiba cikin balaga da usulul fiqh idan aka yi hani idan ya zamanto na ƙasa wato idan ya zamanto na sama ya hana na ƙasa to wannan hani ne bari mu bada misali ma a duniyance a ce misali shugaba ya umurci na ƙasa ya hani na ƙasa to wannan hanin zai iya zamantowa tilas sannan kuma hani in ya zamanto daga ƙasa ya tashi zuwa sama to roƙo ne neman alfarma ne sannan kuma idan masu matsayi ɗaya ne suka hali juna to wannan shawara ce suka ba juna shine ake kira al-iltimas domin da sun ce la taj'alna ma al-qawmi zalimin kamar la allahiya ce kar ka sanya mu alhali ko babu wanda ya isa ya umurci Allah ko ya hani Allah sai sun ce to nan annahyu ma'anahu addu'a'u shi ya sama suka kawo rabbana ubangijinmu la taj'alna hani ne amma muna roƙonka shine ma'anarsa la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah kada ka sanya mu daga cikin mutane azzalumai sune yan wuta mu ma mun ce Allah kada ka sanya mu cikin azzalumai duniya da lahira sai Allah ya ce wala da ashabul a'raf ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الله ونادى أصحاب الأعراف متان أعراف ذا كِرَا rijalan waɗansu mazaje daga cikin wato kinan ‘yan wuta, ya rifunahum bisimahum suna gane su da alamominsu, to nan in an ka ce bisimahum ya saba ma wato ya rifuna kullum bisimahum, don can suna gane ‘yan aljanna da alamominsu, suna gane ‘yan wuta da alamominsu, su ‘yan wuta suka su baƙaƙirin ko ba haka ba, yau mata biyar wujuhun wata suwar wujuhu, su ko ‘yan aljanna fuskokinsu fari, farare ne kal. sannan kuma su ‘yan wuta idan su sun yi tsanwa an gane ko sun koma abin nan bulu ake cewa bula kenan Allah ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa to kaga amma nan da anka ce wa nada ashabul a'raf rijalin ya'rifunahum bisimahum na ‘yan araf sun kira waɗansu mutane daga cikin wuta sun san su da alamomin su ba waɗancan alamomin amma ake zance ba ba alamomi amma ba domin alamomi amma wannan ba a bambanta dan wuta da dan wuta da shi kowane dan wuta fuskar sa bakaci kowane dan dan wuta an gane ko idonsa buloli ne amma nan an kace bisimahum suna gane su da alamomin su can na duniya wannan yana nuna yadda an ka canza mutum halitta a ranar tashin alkiyama in mutum ya gane shi ya san shi an gane ko suna gane su da alamomin su qalu sai suka ce da su ma aghna ankum jam'ukum wanda shine mafi dacewa da mutum suna gane su da wato bakakin fuskoki domin bakakin fuskoki wannan alama ce ta yan wuta gaba ɗaya amma waɗanda za a cewa suna da wata alama ta wani jama'a ko wani abu kaga mutane ne masu girma masu nuna su adda kaza su ne da kaza su ne da kaza qalu sai suka ce da su ma aghna ankum jam'ukum an gane ko shin menene wato taron ku ya tsina da muku haka zamu cewa mu yawa datar da ku da shi jama'a yawan jama'a saboda a nan duniya da yawa daga cikin mutane sun rudu da yawan jama'a ina ne yawan jama'a suke bal ma yanzu har cikin aikin musulunci ana so ina ne mutane masu yawa suke alhali ko ba yawan jama'a ne ake kallo ba demokratiya da aka gina ta an gina ta ne akan yawan jama'a ina fata an fahimce ni haka kuma yanzu da yawan ababe in za a zaci sai a ce ina ne mutane mafi yawa suka je akai to amma kuma babban aiki ba ba nan abin mamakin yake ba aikin musulunci ya ce a inda mutane masu yawa suke can ne gaskiya kake wai ga maka wanda akan abin da alkur'ani ya ce da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mutum guda ne shine aljama'a domin jama'a mai yawa ba shine ake kallo ba wani lokaci masu yawa suna izmantowa akan daidai kamar da ake cewa jamhuri na malamai sun tafi kan kaza wani lokaci kuma suna izmantowa sun tafi akan kuskure wannan ba mamaki bane amma menene ba a samun kuskure alqur'ani da sunna ingantatta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali dai ma aghna amkum jam'ukum shin taron kum ya na muku ya barkata muku da kun kai amfani da ku ne wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin mun fi ya'ya wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wato abin nan wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta al-jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ana aksaru minka malan na fi ka dukiya na fi ka taron jama'a ni ne ke da kaza ni ne ke da jama'a kaza to sai suka tambaye su ina wannan jama'a take ina gardukor gardukor masu baka kariya suke a duniya waɗanda duk zaluncin da kai ba wanda isa kai gare ka ina waɗanda suke baka kariya a nan duniya waɗanda su iya shiga gidan TV da gidan rediyo da ƴan uwanka waɗanda kake da su na dangi da ƴan uwanka waɗanda kake takaba da su da kowace irin jama'a taka ina take yanzu shi yasa suka ce ma aghna ankum jam'ukum menene taron jama'a ko ya tsira da muku an gane ko wa ma kuntum tastakbirun da kuma abin da kuka kasance kuna yin girman kai da shi a can duniya kuna girman kai da matsayi kuna girman kai da dukiya kuna girman kai da ku ƴan dangi ne kuna girman kai da kaza kuna cewa ku ne kaza ku ne kaza to me ya tsira da muku malamai suke cewa nan da sun kace jam'u wato taron jama'a yana yiwa ya amfane su duniya amma a lahira ba zai amfane su ba daga cikin kafirrai amma waɗansu kafirran hatta da taron nasu a duniya zai kai inda ba zai amfane su ba ma'ana za a kai inda taron jama'ar Allah subhanahu wataala zai tarwatsa shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tarwatsa wato taron Qurayshawa a lokacin da an kai yakin Badar Allah subhanahu wataala ya ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur kaga nan Allah ya tarwatsa su tun a nan duniya ma taron wani lokaci bai amfani su ba balle ranar tashin alkiyama wa ma kuntum tastakbirun da abinda kuka kasance kuna yin girman kai da shi an gane ko to wannan girman kai kuma shi zai sa dan adam ya sha azaba ta wulakanci a ranar tashin alkiyama ولقد جئتمونا فرada kama خلقناكم اول مره Allah ce kun zo muna furada ba dukiya ba matsayi ba kuɗi ba komai wa taraktum ma khawwalnakum mara'a zuhurikum kun bar abinda muka ba ku baya wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka sai Allah subhanahu wata'ala ce to halin mutuwar su ma tun daga nan za a gaya musu wato abin nan al-yawma tujzauna azabal huni za a sai muku azaba ta kaskanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq saboda kun kasance kuna faɗin magana ku danganta ta zuwa ga Allah wadda ba ta gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kun kasance kuna girman kai daga bin ayoyin Allah kun kasance kuna girman kai daga bin ayoyin Allah shi yasa za a yi muku azaba ta wulakanci kun kasance kuna girman kai da wani abu da Allah ya baku Qurayshawa sun yi girman kai da cewa su ne ashabul bait ko ba suna tafajjuh da wannan ba Allah ce mustakbirina bihi samiran tahjuru in an ce musu abota ma Allah wa idza ilahum la ilaha illa Allah yastakbirun kai girman kai da ni'imar da Allah ya baka wannan kai wauta in ilimi ne ko kuɗi ko mulki ko menene ka tuna wanda ya halicce ka ya baka wannan abin in ba ka yi ma kowa girman kai ai shi bai dace a ce ka yi masa girman kai ba amma ina shi dan sai yawo da dan adam Allah shi muna sani sai Allah ce ahaula alladhina aqsamtum أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Allah ya ce a ha'ula illazina aqsamtum waɗancan za su ci gaba da cewa tun da hikaya ce ta zancen su a ha'ula illazina aqsamtum yanzu waɗancan su ne kuka yi rantsuwa la yanaluhumullahu bi rahma cewa Allah ba zai ba su rahama ba kaji wata darga sai kaga mutum shi bai yi imani da Allah ba amma wai yana ganin waɗanda suke akan addini ko da wai an yi kiyaman ma an yi kiyama an tashi gaban Allah to babu abin da za su samu kaji wata darga sun rantsi cewa ko da an yi kiyama ba wani abu da za su samu na rahama Allah tunda su Allah ya ba duniya kuma su ne da lahira wanda kuma Qur'ani ya hakaito wannan gurare daban-daban afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada sannan kuma sun nuna cewa ba za a yi kiyamar ba ma kuma ko da an yi kiyamar to su ne da mai kyau tunda ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima ko ba haka ba wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ko da ma a kaddarta za a tayar da kiyama to yadda kun ga duniyar haka nan ne lahirar shi yasa suka ce la ilaha bi rahma malamai sun kawo waɗansu misali da waɗansu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda a Makka ko a Madina ana ganin su talakawa irin su Bilal irin su wane ne ana cewa waɗannan ba za su samu rahama Allah ba saboda wato talaucin su da wato sutura su ta zamanto kamar abin nan sutura ce tsohuwa wannan duk kiyasi ne na duniya ba gaskiya bane ina fata an fahimci ni shi yasa malamai suke cewa a nan inda mutane suke fada cikin izgili saboda suna kiyasin duniya da lahira alhali ko mutane game da duniya da lahira akan abin da ya shafi samun jin daɗi da kuma rashin jin daɗi kashi hudu suke na farko daga cikin mutane akwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai ba shi ɗaukaka a duniya da lahira in muka ɗauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ba shi daula wadda ta zo ta zauna sai da zama wannan daula an san da ita annabi Suleiman Allah ya bashi mulki kaga wannan daukaka ce a nan duniya kuma Allah zai ba su daukaka a lahira sannan kuma akwai mutanen da Allah subhanahu wataala zai hana musu daukaka a duniya kuma Allah shana musu daukaka akan lahira yanzu in ka tafi kasashen kafirai da dama zaka iske akwai mutanen da talakawa ne kuma kafirai ne suna cikin wahala ta duniya ba komai gare su ba matsayi kuma in sun mutu kuma za su haɗu da kaskanci sai abu na uku zaka iske waɗansu mutane Allah ya kaddari za su sha wahala a duniya amma kuma za su ji daɗi a lahira su ne mafi yawancin muminai a nan duniya za ka iske da yawa daga cikin musulmi ba su da wata babbar rayuwa da jin daɗi da sakata da walawa amma a lahira za su samu babban matsayi a wajen Allah sannan kuma abu na ƙarshe shine akwai mutanen da za su ji daɗi a nan duniya amma a lahira kuma za su shiga cikin bala'i wannan shine kuma mafi yawancin kafirai abin da za su samu shi yasa kada kai kiyasin duniya da lahira yana yiwa ka iske mutum ya samu duniya kuma ya samu lahira dan nawa ne ne duniya da lahira na Allah ne wa inna lana lal akhirati wal ula in Allah ya ga dama ya ba mutun duniya ya ba mutun lahira kada kaga mutun ya samu dukiya na duniya kace rabo ne da yake ci wa maka kai da attalakkan ma baka sani ba kai na Allah kana cin rabonka saboda mutane wani lokaci sai suna kiyasin duniya da lahira a'a wani Allah ya bashi duniya kuma Allah ya bashi lahira wani kuma Allah ya hana shi duniya ba zai ji dadi ba kuma an hana shi lahira haka Allah ya so wani kuma za a bashi wahala a nan duniya eh ai ta samun matsaloli sai ya zamanto ma jarabawa ga kafirai shi yasa zaka iske in musulmi na sallah yana komai kuma an kaga yana jin yunwa wani na cikin babban mota mai sanyi sai ce ah to shi ga ai sallar da suke ma sallar banza ce a jarrabawa ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lamu bishakirin sannan su kafirai za a ba su duniya za a ba su duniya ta ja hankalin waɗansu su rudu sai kaga mutum saboda abin duniya ya bijire ma ayoyin Allah saboda matsayin duniya ya bijire ma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga mutum yana ganin kafiri kamar yafi shi kai da aka ba imani to bari a zare imanin a bashi kai kuma a baka duk abin da aka bashi a duniya a baka motocin ba wai mota take nuna mutum yana da kima a wajen Allah ba ba jirgin sama ba da mota tana da muhimmanci a wajen Allah da jirgin sama da TV da Allah bai bari ba sai da annabawa sun ka shuɗe gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya kakaf sannan aka kiro waɗannan ababen kafirai sun fi motoci ko ba haka ba kafirai sun fi mu jiragen sama to da wannan yana da kima a wajen Allah cewa hawan mota wani abu ne in mutum bai hau mota ba bai kai wani abu ba da hawan jirgin sama wani abu ne in mutum bai hau jirgin sama bai kai wani abu ba bai da wani matsayi to da ba Allah bai bari sai da annabawa sun ka shuɗe gaba ɗaya sannan aka kirkiro mota da TV da waɗannan na'urori da haka wannan baya nuna kima ko daraja kai dai ka tsarkake zuciyarka ka kama gabanka ka bauta ma Allah zancen mutum ya samu daɗi nan bai samu ba wannan Allah ya bar maka shi sanin wannan a haula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma shin waɗannan ne kuke rantsuwa cewa Allah ba zai shafe su da rahama ba dan kun gansu ba su da kuɗaɗe dan kun gansu ba su cikin jin daɗi wannan ba gaskiya bane sai an kace udkhulul jannata ku shiga aljanna udkhulul jannata ku shiga aljanna anan muna da qira'o'i daban-daban waɗanda akwai wato akwai qira'a wato ta ikrima dakhalul jannata sun shiga aljanna kenan nan kamar labari ne ake basuwa dakhalul janna duk da yake wannan qira'a ba qira'a bace mutawatira tabbatatta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ana isti'nafi da ita wajen qira'a kenan Allah yayi umurni a sanya su a cikin aljanna qira'a kuma ta Talha bin Musarrif adkhilul jannata ku shigar da su aljanna kenan Allah ya bada umurni a shigar da su cikin aljanna sai ta zamanto matsayin riwaya ce mai matsayin fassara amma dai udkhulul jannata ku shiga aljanna sai malaman tafsiri suka yi magana guda biyu anan shin udkhulul jannata yana daga cikin maganar Allah ko ko yana daga cikin maganar su waɗannan ashabul a'raf idan muka ce udkhulul jannata an gane ko tana daga cikin wato abin nan mutanen a'raf sai ya zamanto daga inda suka yi magana ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun a ha'ula'i alladhina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahma to udkhulul jannata kenan qala Allahu lahum udkhulul janna Allah ya ce musu shiga aljanna sai ya zamanto labari ne suke basuwa in kuma sai ya zamanto wato afsikin magana ne ma'ana an sadar da maganar su da maganar su amma in muka ce udkhulul jannata maganar Allah ce kenan sai ta zamanto istinafi Allah ne yake magana da su waɗannan ƴan ashabul a'raf udkhulul jannata ku shiga aljanna ina fata an fice ni kaga udkhulu in mun ce magana ashabul a'raf ce kenan wawun za ta koma zuwa ga ashabul janna in mun ce udkhulu maganar Allah ce domiri zai koma zuwa ga ashabul a'raf udkhulul jannata ku shiga aljanna wannan aljanna wadda Allah ya tattale ga masu mi ga masu jin tsoron Allah tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya mai tsoron Allah kuma mai tsoron Allah ba wanda zai zo ce shi ke jin tsoron Allah ba fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ne san mai jin tsoron Allah ba wai kawai riga da hulla da wando da gemu da tsage wando bane su ne tsoron Allah a har munafikai suna yin wannan zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun anti annabi in ya gansu za su kayatar da shi su burge shi to kaga da suna aske gemi ko gemu da yake cewa kaga da ba zai gane da kai tsaye zai gane su da duk sifar da musulmi ga hadawa sun hada ta shi yasa Allah ya ce ma annabi kai da kanka baka san wasu daga cikin su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamu kai kai kanka annabi baka gane su in dai ba wata munasaba ta zo ba an ka dan tattauna da su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl amma suna nan zukata suna kumshe da kafirci da sharri amma na ta nuna ma kauna suna nan suna jiran wani bala'i ya same ka to dan haka cewa mutum ya burge mu ba shi da alamun jin tsoron Allah ba a'a akwai saura zuciyar nan shi Allah kuma ya sa abin da ke cikin ta na fata an fahimta udkhulul janna ku shiga aljanna aljanna wanda Allah ya musu tattali da kayan dadi wanda ke cikin ta amma sai aka samu wadansu masu suka saboda muminai kun san duk duniya babu wanda ya imani babu wanda ya imani da aljanna ko rayuwa bayan rayuwa wannan da muke yi sai masu imani sai musulmai to shikenan su waɗannan shi yasa suke son su more ma duniyar su amma sai suna cewa wai waɗannan malaman nan masu da'awa suna nan sun cika ku da surutu suna ce muku ai can gidan aljanna akwai giya akwai daɗi akwai ƴaƴan abinci kala kala akwai kuma wato akwai ƴaƴan itace kala kala akwai mata akwai jin daɗi wannan duk bata muku da lokaci na su kai wallahi ku kama dahir duniya ita ce annan dahir nan na zaka morewa can in an tai wallahi ba a da tabbaci billahi allazi la ilaha illa hu muna da tabbacin cewa Allah subhanahu wata'ala sai ya tayar da mutane ya musu hisabi mu dai wallahi mun yi imani da wannan sannan kuma waɗansu da suka tashi suka aljanna ta Allah suka ce a wai su wasu addinai wai su ta in an tayar da su ranar tashin alkiyama wai matsayin mala'iku da su komawa kamar mala'iku da su koma wata sifin mala'iku wai kamar ga sunan dai wata halitta halitta amma wai wai aljanna musulmi wai wai wai bota wai bot kamar wai night club wai an ce akwai mata hurul ini akwai giya to ai wannan ya kuma night club night club Allah kake ga ma night club za ku hadu da Allah la khawfun alaikum babu tsoro akan ku riwaya ta Imam Yaqub daga cikin Qurra'ul Ashra shi ya karanta la khawfa alaikum babu tsoro akan ku to nan la khawfa alaikum dama la annafiya lil jinsi tana yin amalu a cikin nakira wala antum tahzanun sannan ba za ku yi bakin ciki ba an gane ko wala antum tahzanun na antum ma'rifa ne to in mun dauki la annafiya ce lil jinsi wadansu malaman i'rabi sun kace cewa to da an kace la khawfa alaikum wala antum tahzanun dukkan waɗannan wato da la ta farko da la ta biyu dukkan su ba sa yin aiki domin mi domin ta farkon in ta yi aiki ta fi ba ta yi aiki ba bai dace ba tun da wawul afsi ce waɗansu malamai suka ce a'a la khawfa alaikum babu tsoro akan ku a qira'a ta yaqub nake zance ba wannan qira'a ta jamhur ba la khawfa alaikum babu tsoro akan ku kinan la annafiya lil jinsi ta kore kone irin su jin tsoro wala antum tahzanuna ko mu dauke ta wa wato wawun wawul istinaf ce kinan ta ko ta koma la las wato lastum muhzirin ba za ku yi bakin ciki ba sai ta koma la allati ta'malu amalu laysa wadanda suka ce a dukan su lafiya li jinsi ce amma tunda ta farko ta biyu ba ta yi aiki ba to sai zama to ita ma ta farkon sai a ce ba za ta yi aiki ba saboda abin ya tafi daidai wannan magana ce ta malaman nahwu da i'rab saboda wanda suke ganin a cikin alqur'ani akwai kuskure a cikin yaren larabci to idan muka ce la khawfun alaikum wala antum tahzanuna idan magana ce ta ashabul a'raf kina addu'a ce suke ma yan aljanna babu tsoro a kanku sannan ba za ku yi bakin ciki ba idan muka ce magana ce ta Allah ya ga ashabul a'raf la khawfun alaikum wala antum tahzanun Allah ya kore musu tsoro kuma Allah ya kore musu bakin ciki sai su saru da yan aljanna sai Allah ce wa da ashabul nari
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Allah ya ce wa nada ashabun nar ‘yan wuta za su kira ‘yan aljanna, an gane ko ashabal jannati ‘yan aljanna, kaga can wa nada ashabul jannati ashaban nari, ‘yan aljanna sun kira ‘yan wuta, can sai zamanto ashabul janna shine fa'il, ashaban nari shine maf'ulun bihi, can wancan wato ‘yan aljanna su suka yi aikin, su ko ‘yan wuta aikin ya fada a kansu, nan ko wa nada ashabun nari, ashabal jannati nan yan wuta sune suka yi kira sai zaman to ashabun nari shine fa'ili amma ashabal jannati nan shine aikin ya fada akan shi kaga tanan ta larabci ma kana iya fahimtar yadda siyakin zai buga kakkai ta buga su ashabu ashab ka rasa ina ne don ma take ina ne wato mai fatha take wanada ashabun nari yan wuta za su kira yan aljanna tunda mun ce nada fi ilimadi sun kira amma saboda Allah ya san ba za a samu canji a cikin ilimin sa ba shi yasa yake kawo shi da fi'ili madi galiban ma a kiyama zaka iske Allah zai kawo shi da fi'ili madi dan tabbas abin sai ya faru wanada ashabun nari ashabal janna yan wuta za su kira yan aljanna an afidu alaina min alma su ce ku dan zubo muna fada shine ya zuba afada ya zubar tara ayunahum tafidu min ad-dam'i fada yafidu faidan wa faidanat wato abin nan kenan zuba afada kuma ya zubo shi yasa imam shatibi yace afada ala yahya al-yazidi saibahu fa asbaha bil adb al furat muallala afada shi ya zubo fada kuma abin ya zuba an gane ko an afidu alaina min al-ma ku zubo muna daga cikin ruwa ko daga ruwa aw mimma razaqakumullah ko ko daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita ku nan malamai suka ce wannan au tana nuna cewa sun nemi wato tana hana cewa abin nan a kori gaba daya domin su yan wuta ba suna buƙatar a hana su ruwa ba kuma a hana su wani abu amma suna buƙatar ko a ba su ruwa ko a ba su wani abu wanda Allah ya arzita su ko kuma a haɗa musu duka babu matsala tunda mai neman ɗaya in ya samu biyu ai lahiya launi ko shi yasa suke kiranta wato wannan tana ɗaya daga cikin mani atukhuluwin ta hana cewa a ce duka an rasa almujawwizatu lil jam' kuma ta halatta dukkan su ma in ana samu a tsara in ana bukata wannan istilah ne daga cikin istilah na malamai da suke bayani musamman akan taqsimat au a cikin yaren larabci au mimma razaqakumullah ko ko abinda Allah subhanahu wataala ya arzita ku domin au wani lokaci tana iya zakuwa bi ma'ana wawu wala tuti minhum athiman aw kafura wala tuti minhum athiman wa kafuran uzran aw nuzra shi alqur'ani uzran yanke uzuri da aw nuzran ko ko gargadi na a'a dukkan shi alqur'ani yanke uzuri na ga kafirai kuma gargadi na ga masu imani da haka wani lokaci au tana iya zakuwa ga ma'ana duka dole sai an hada wani lokaci kuma tana halatta cewa duka biyun din ana iya a basu wani lokacin kuma ta ce a'a duk biyun sai an karbe su wani lokacin kuma ta nuna cewa a dauki daya a bar daya to dan haka au mimma razaqakumullah ko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzika ta ku da shi a cikin aljanna wanda kuma ba ruwan bane qalu to ga amsa yan aljanna inna allaha haqiqa shi allah subhanahu wa ta'ala harramahuma allah ya haramta waɗancan abubuwan guda biyu na farko alma abinda kuka roƙa na ruwa aw mimma razaqakumullah to shi ma razaqakumullah an bai da shi gefe kina sai sun ka zama to abubuwa ne guda biyu domin ababen da ke cikin aljanna ba abu ɗaya bane ba ruwa kaɗai ke cikin aljanna ba abubuwan da ke cikin aljanna abubuwa ne masu yawa domin Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wata rayuwa da ta san iya abin da aka bude musu aka aka ajiye musu babu ta illa dai abin da yazo cikin alqur'ani da hadisai wannan an bada labari ta hanyar adadi muna iya sanin sashi wanda Allah ya faɗa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ba su faɗa ba ba za mu iya sani ba to sannan kuma sanin haƙiƙanin shi wannan ma ba za mu sanin haƙiƙanin shi ba sai in mutum ya taɓa ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto ta hanyar sani a ilimi wanda alqur'ani ya zo da hadisi shine abin da ake nufin wato ba za mu sani ba sai wanda alqur'ani da hadisi musu faɗa ba amma ta hanyar ɗanɗanawa a jito wannan kuma mun san komai ba game da shi sai in mun zo can aw min ma razaqakumullah sai zamanto ma matsayin gefe ɗaya shike shi ko ma matsayin gefe ɗaya shike shi yasa sun ce inna allaha harramahuma Allah ya haramta waɗannan ababen guda biyu ko ruwa ko abin da koma bayan ruwa alal kafirin akan kafirai wanda suke sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala dan haka balle ma su yi tunanin shiga aljanna balle ma su yi tunanin shiga aljanna suna nema a dan musu 'yan ruwa kaɗan an hana suna nema a dan musu dan abincin aljanna kaɗan an hana kaga wannan zai ƙara ba mutum bakin ciki shi yasa wallahi wallahi wallahi ka gyara da Allah ka hin lokaci shi babu tabbacin yanzu karatun da muka yi wallahi za mu kai sharuwa wallahi mutum ya gyara da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mura mai kyau alladhina ittakhadhu
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون wannan shine ake kira tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil shine aya tafassara aya ta zo bayan ta kai tsaye mun ba da misalai da dama wanda galibi malamai suke cewa yana zuwa ne bayan ismul mausul sannan galibi yana zakuwa bayan as-su'al wal jawab وما أدراك وما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين غفصرسا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة سكتي شي كديني أنك سامو cikin القرآن وند أنك تي وما أدراك ba a kawo fassararsa ba a cikin alqur'ani amma sauran dukkan shi in an kawo ma adraka sai an kawo fassarar shi kuma wa ma adraka wato ana akwai imala a karanta shi amma akwai yan tarqaqin qur'ani masu yi qur'ani fassara wanda take bata dace ba yan tarqaqi ba su wa'azin turmi wa ma adraka sai ka sun ce wai ina ku adarawa akai dan uwa ku lokacin da an ka saukar da qur'ani babu zancen wani abu adar balle a ce adarawa ka daina ma mutane hatsari a cikin alqur'ani an gane ko to dan haka dai tambaya bayan ta amsa abu na biyu galibin tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil ya zama da ismul mawsul ne kaga nan da an ka ce inna allaha harramahuma ala al kafirin Allah ya haramta su ga kafirai alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba yana yiwa wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala ya fassara abinda su yan aljanna sun kai magana na alkafirin ya fassara kalima ta alkafirin yana yiwa a'a nan su ne suka ci gaba da musu bayanin aika aikar da sun ka aikata a nan duniya hatta zamanto ita ce sanadiyar fada wasu a cikin wannan bala'i Allah kai mu tsari su wane ne su sai an ka ce allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban su ne waɗanda suka rike addinin su lahwan shine wato abin shagala wa la'iban da kuma wasa nan akwai fassara guda biyu waɗansu malamai suka ce nan dinahum abin da ake nufi addinin nasu wanda suke akan shi lahwan shagala ne sai a kirkiro wani abu na ɗauke hankalin mutane sai a ce ai addini ne wa la'iban da wasa yanzu in ka dubi abin da ake yi a waɗansu wurare na ibada a ɗauko mata su sha ƙawa su sha ado sannan a ɗauko gangunma a buga a buga a rungumi maza da mata kuma a ce aljanna ake nema kai jama'a yanzu da wannan za a neman aljanna kina addinin su ya zama to wasa kamar yadda mun ka faɗa a cikin ayoyin da suka gabata Qurayshawa sun kasance a cikin su akwai mai tawafi zir kuma yana ribar rahama Allah ko ba haka ba Allah ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid sannan kuma sallar da suke yi ma a bakin Ka'aba suna shifito ne da shewa suna tabi wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya to sai zaman to dinahu nan addinin su wanda suka yi itikadi lahwan ne shagala ne kawai a kikro maka waɗansu abubuwa da za su galatar da kai daga Allah da lahira kuma a ce ma wai aljanna ake nema wala iban da wasa a yi wasa a ji daɗi a cashe a more kuma a ce aljanna ake nema waɗansu malamai suka ce alladina takhadhu dinahum su ne waɗanda sun karike addinin su ma'ana addinin da kuke yi an gane ko lahwan sun dauke shi kamar wasa ce kuke yi shagala ce kuke yi ba kusa abin da kuke ba saboda wani in yaga kana yawan sallah sai ce ba kayya da Allah ka dibi wanda yake yawan sallah dibi kaza kaza kaza kaza kaza lalle addinin musulunci bai ce ba mutun ya zauna ya ta ibada ba zai yi aiki ba ba zai nemi abinci ba amma kaga mutun yana ibada kuma mutumin nan ba wai ibada kawai yake yi ba kawai ka koma kana ganin wannan mutum wai ya shagala wai shi kenan addini ya dauke shi wala iban ko ko in kuna dauki sallah sai ana jibin kamar wasa kuke yi ce sport suna na suna sport shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba addinin ku da nasu duk wasa ne in nasu ne su sun riki wasa su a cikin addini su sun mai da ita addini in naku ne sun dauki kuma addinin naku wasa lahwan shagala fi'ili ne na laha yalhu lahwan ya shagala wa la'iban daga fi'ili ne na la'iba yal'abu la'iban wato yana wasa Allah subhanahu wata'ala ce to wa gharratkumul hayatud dunya sai rayuwar duniya ta rude su wani lokaci sai a ce kuma shedan ya rude su an gane ko shedan ne yake rudi nan kuma sai a ce rayuwar duniya to ya an kai haka wani lokaci kuma sai a ce a masu gidajen su ne suka ruɗe su wani lokaci sai a ce kaza a kowanne yana da alaka shi shedan ya ruɗe su saboda ya kawatar musu da duniyar ita ko kayan duniyar sun ruɗe su saboda suna ganin cewa ana cewa abi Allah sai su cikin biyan Allah akwai wahala babu jin daɗi babu cashewa babu sakata babu walawa ke suna ganin wannan dan rudin na duniya kai ko ba tabbas bane kai tsawon rayuwa to don haka dan an ce shedan ya ruɗe su ba matsala bane dan an ce rayuwar duniya ta ruɗe su shedan ya kawata musu rayuwar duniya har ta ruɗe su wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su fal yawma nansahum Allah ce yau za mu bar su kama da su liqa a yawmihim hadha kamar yadda suka manta haduwar su da Allah a wannan rana nansahum za mu bar su domin fi'ili na nasiya yana nufin mantuwa Allah subhanahu wata'ala baya mantuwa la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa baya mantuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kuma baya gangadi kuma Allah baya bacci baya kwana dan haka nan ba a cewa wato fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha kace Allah zai mance da su Allah bai taɓa mancewa da kowa ba billahi allazi la ilaha illa Allah bai mance da kowa ba duk abin da ka aikata yana rubuce kai dai zaka mance aika aikar da kai ahsahu Allah wa nasuhu ka mance abin da ka aikata na zubi ko Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi ina fata an fahimce ni kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba nasullaha fanasiyahum kaga nasullaha sun manta da Allah fanasiyahum an gane ko Allah ya bar su Allah ya kyale su fatarakahum ba a cewa Allah ya manta da su bal ma Allah ya sa sun manta da kawunan su don sun manta da abin da zai amfane su a lahirar su wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun fal yawma nansahum a yau za mu bar su kama da su liqa a yawmihim hadha kamar yadda suka bar haduwar su da inin yau koko kamar yadda suka manta sai nan dole ba zai yiwa mu ce sun manta da haduwar su domin aslan ba su yi imani ba da ana sashen alkiyama balle a ce sun san da wannan yinin suka manta nan za mu ce kama na su tazkira liqa'a yawmihim hada kamar yadda suka mance wa'azin da an kai musu domin shi liqa'a yawmihim hada haduwar su da Allah ba su yi imani da ita ba wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksubun busu ma imani da ana kiyama ba to nan da anka ce kama da su liqa'a yawmihim hadha ba za a ce kamar da sun kamance yinin ba don busu yadda da shi ba a'a kama da su tazkira liqa'a yawmihim hadha don sun manta wa'azin da an kai musu cewa za a haɗu da Allah wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma zamu wato abin nan zamu bar su saboda sun kasance suna jayayya da ayoyin mu idan ya kasance bature in kakkalle kakkaranci yaren sa zai sakan kama zai dauka kaka zai tallata ka ga duniya zai baka matsayi ya girmama ka idan baka koyi yaren sa ba kai jahili ne duk ilimin da ka karanta kai baka san komai ba a to shi Allah subhanahu wataala ya za a yi waɗanda suka yi masa aiki a lahira ya kaskantar da su su ko da sun zo suna jayayya da ayoyin Allah wani ma haka yace ta kafafen yada labarai wani ta rubuce rubuce wani ta hanyar kaza yana jaye da ayoyin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya dauka kai darajar taka a ranar tashin alkiyama kai kaga kasan wannan abin ba zai taba yiwa ba duk mutumin da ya san bai ma Allah aiki ba nan duniya in kai ba baturi aiki ya biya ka nan da ka koyi yaren turawa sun biya ka da ka karanci yaren su sun baka matsayi sun nuna ma yadda ake dacewa da rayuwa ta gari sun tallata abin da ka rubuta sun yi maka duk abin da kake bukata shikenan nan kuma wanda ya ma Allah aiki tana yau bai samu duniya ba sai a tai lahira kai da kai bauturi aiki sai Allah ya dauke kai kai ka aljanna firdausi su ko da sun kai sallah sun ka tsaya sun ka sun ka bauta ma Allah sun ka yi wahala shi Allah dauke su kai su wuta ni ka dauki Allah subhanahu wataala wannan abin wallahi dole mutane su canza tunanin su to anan akwai wata mas'ala mai muhimmanci duk da yake lokaci ya fara matso muna shine alladhina takhadu dinahum lahwan wa la'iba malaman tafsiri sun yi magana a wannan wuri magana ce mai yawa musamman imam wato tafsiri na imamun Naisaburi ya kawo magana yake cewa to me yassa an ka ce wato lahwan wa la'iban wani lokaci kuma sai an ka ce la'iban wa lahwan saboda balaga ta alqur'ani wani zai sa tsammani kamar wannan abin ba abin nan bane sai malamai sun ka ce abinda ake nufi mutum ya fuskanci duniya an gane ko cikin dan wani lokaci an gane ko mutum ya fuskanci rashin gaskiya wani lokaci to wannan wasa ce yake yi amma mutumin da ya kau da kai daga gaskiya in kan kwato karkata zuwa ga duniya to ka zamanto mi ka zamanto wani lokaci kana tona duniya wani lokaci baka tona duniya ka zamanto wasa kake yi amma in ka kau da kai daga gaskiya to ka zan wanda ya shagala don duk wanda ya kau da kai daga gaskiya ba zai dawo ba yayi aiki akan abin nan sai malamai suka ce to shine bambanci tsakanin Allahu wal la'ib waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi an gane ko duk mutumin da yake a duniya kuma haka nan ne halin shi yake ba ka iske ko dai ka samu wanda wani lokaci yana tuna lahira yana gyara wani kuma shikenan al'amari ya tafi wadan suka ce abinda ake nufi al mushtaghilu biha la ala wajhi al istighraqi mutumin da ya shagaltu da duniya amma bai bata dukkan lokacinsa gaba ɗaya ba sunan sala'ibun mai wasa amma kuma al mushtaghilu biha wanda ya dauki duniya ya bata ala wajhi al kulliya duka lokacin shi ya bata to wannan lahin kenan ya shagala an gane ko sai malamai suka ce to a cikin surori fi suratul an'am an ce la'ibun wa lahun nan ko cikin suratul a'raf an ce lahun wa la'ibun to menene me yasa aka gabata suwa sai malamai suka ce abin da yasa a cikin suratul an'am ana zancen kiyama ne wuta azabar da ake ba mutane walau tara iz wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i llah nan zantan kiyama akai to sai aka kawo mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu saboda mutunen da ake kawo mai lahira kusa to za a kawo mishi ma wasa ma bata dace da shi ba balle shagala amma sai suka ce wato wannan cikin suratu wato al-an'am kenan amma kuma nan a cikin suratu wato abin nan a cikin suratul ankabut domin suratul ankabut da cikin suratul a'raf nan ne an ka gabatar da lahawun akan la'ibun domin shi imamun naisaburi wannan bayanin da ya kawo yana cikin suratul ankabut ne wa mal hayatud dunya wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun sai suka ce to amma a cikin suratul ankabut da yake ana magana ne akan duniya wa ma hadhihi ha an nuna ta gasa kuna gani hadhihi al hayatud dunya illa lahun wa la'ib sai malamai suka ce li anna ad-dunya khadda'a duniya mai yawan yaudara ce ta du'un nufusa ilal iqbali alaiha tana kiran mutane su zo a tashe a more a ji daɗi bil kulliya gaba ɗai a manta da duniya fala jarama qaddama Allah to shi yasa Allah subhanahu wataala nan ya gabatar da lahu saboda ana magana ne kan duniya sai malamai suka ci gaba da cewa a kuma idan muka duba mi yassa a cikin alqur'ani wuraren da duk suka zo an gabatar da la'ibu akan lahu a mafi yawancin wurare musamman amma kuma a cikin suratul ankabut da an'am da suratul ankabut da suratul a'raf kadai an ka gabatar da lahu akan la'ib misali nan an ka ce alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba a cikin suratul ankabut an ka ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwan wa la'ib amma cikin suratul an'am wuri biyu sai an ka gabatar da la'ib akan lahu wa mal hayatud dunya إلا لعب ولهو وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا سنهك أتكين سورة واتو القتال كو سورة محمد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم هكا تكين سورة الحديد سيأنك قبا تدع واتو أبنا لعب إنما الحياة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية تؤمنين حكمة أكم ونن sai malamai suka ce a nan tun da an gabatar da alla'ibu alla'ibu alla'ibu an gane ko alla'ibu alla'ibu akan allahu allahu abin da yasa aka yi wannan saboda abin nan shi alla'ibu an fi gabatar da shi akan mi akan allahu don shi alla'ibu so hudu aka gabatar da shi allahu kuma so biyu sai malamai sun ce allahu muqaddamun fil alla'ibu muqaddamun fil aksar li anna alla'iba zamanuhu siba sun ka ce Allah ya gabatar da mai yau wato la'ib wasa domin shine a- akwai lokacin asiba lokacin kuruciya lokacin mutum yana yaro wallahu zamanuhu shabab shi ko ya- wato shagaltuwa da duniya shine lokacin da mutum girma ya kama shi wa zamanu siba muqaddamun shi ko lokacin wasa na yaranta shine ake gabatarwa shi yasa Allah ya dauke tun da yafi yawa sai Allah subhanahu wataala ya gabatar da shi akan wato wancan lokacin kenan kasancewa shi shine dan adam yake farawa da shi shine yasa Allah subhanahu wataala ya gabatar da wasa akan Allahu wadda sai girma ya kama malamai suka ce kuma da an kace ma duniya la'ibun an gane a cikin suratul hadid sun kace aikin as-sibyan yara kankana walahun la aikin shagala aikin ashubban matasa wazinatun qawa aikin anniswan mata tafakhurun alfahari aikin wane ne al-ikhwan tsaran juna masu kuɗi ko masu aiki kuma ko ma'aikatan gwamnati takasurun yawaita mulki da kuma jin daɗi da nuna tinqaho as-sultan aikin mai to shugaba ne sai waɗansu daga cikin malamai suka ce quddimal lahu fil a'raf li anna dhalika fil qiyama nan da an ka zo yasa Allah subhanahu wataala na a cikin suratul a'raf ya gabatar da allahu shine shagala domin ana bayani ne kan kan kiyama to tunda ana bayani ne kan kiyama sai an ka fara da wato allahu fa zakara dhalika ala tartibi man qada sai Allah ya faɗi kenan kowane akan yadda ya kare wa bada'a ma bada'a bihi al insanu sai ya fara da abinda dan adam yake fara da shi wa yantahi min al janibaini ya kare zuwa ga sashe biyu wai abin da yake son ya ce an kawo zancen rayuwar duniya an ka tai zancen wajen rayuwar lahira to hakan ga kuma da aka zo sai aka fara da Allahu tunda su a fahimta su shagala wa la'iban da wasa kenan sai aka kawo kowanne dan adam wanda yake farawa da shi domin shagala shine lokacin da girma ya kama ka la'ib wasa kenan kamar yanzu ita ma duniya an maido ta ta tariyar baya baya kamar yadda ake yin tariyar baya baya tunda kamar juya su ne aka yi waɗansu malamai haka suka tafi amma a cikin suratul ankabut kamar yadda ya faɗa me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo cewa wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan me yasa Allah subhanahu wataala cikin wannan sura ya faɗi rayuwar duniya yake cewa ya nuna cewa tafi suka ce domin mi- domin duniya kai ka ɗauke ta wani abu ka ɗauki lokacin ta wani abu sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi abu ɗan kaɗan dan a nuna ba kai tsaye za ta wuce duk da yake akwai sauran lokaci eh, ba za mu iya samun kawo ƙarshen bayanai ba insha Allah ta'ala dan ya kamata mu dakanta sai eh, gobe in Allah ya kai mu da rai za mu zo mu dura akan wannan aya insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da bayanin mu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala aimuna addu'a suka ce اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعينا من الخيانة إنك تعلم خائنة العين وتخفي الصدور يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين